بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف وأصحاب أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني درسي نتارك إن شاء الله زم تاشي عند أبو عثمان الصابوني كتشيوا وقال الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة في كتابه التوحيد الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة أنا فرأت كتاب كتاب التوحيد الذي صنفه وند يولى فاشي وسمعته ni kuma littafin na ji shi min hafidihi daga jikan shi jikan shi Muhammad ibn Ishaq abi abi Tahir Abu Tahir kinan rahimahullah babu zikri akhbarin zabitatil isnad babi za a ambata maka hadisai wanda suka tabbata da isnadi rawaha ulama'ul hijaz malaman hijaz suka rawaito wal iraq da iraki daga wa anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi nuzulin rab game da sabkowa ta Allah ila sama'i duniya ga sama ta duniya kulla lailatin da ce min gairi sifatin sifati kaifiya ba ta ranci ba ga sifa ta wannan kaifiya ta yadda yake sauka din ma'a isbatin nuzul tare da tabbatar ma Allah da cewa yana sauka fa nashhadu shahadatta muƙirrin bilisani da haka muna shaidawa shaidawar wanda yake tabbatarwa da harshensa musaddiƙin bi kalbihi mai gasgatawa da zuciyarsa mustaiƙinin wanda ke da yaƙini bi ma fi hadhihi akhbar ga abin da ke cikin wannan hadisan min zikirin nuzul na ambatar an nuzul Allah yana sauka min gairi an nasifal kaifiyata ba tare da mun siffanta maka ba mun ce wai ga yanda Allah yake sauka irin da Ibn Battuta yayi a'a li'anna nabi li'anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin dai annabi mu Muhammadu lam yasif lana kayfiyata nuzuli khaliqina bai siffanta mana irin yanda ubangijinmu mahalicinmu yake sauka ba zuwa sama ta duniya wa a'lamana annahu yanzilu kaɗai ya sanar da mu ne Allah yana sauka, wallahu azza wa jalla, walla nabiyahu bayana ma bil bayana ma bil muslimi na ilaihi haja min amna dinihim shi kuma Allah ya jibinta wa annabi bayanin abinda musulmai suke da buƙatuwa na al'amuran addininsu fa nahnu qa'iluna da haka mu dai muna faɗa musaddiquna muna gazgatawa bima fi hadhihi al-akhbar da abin da ke cikin waɗannan hadisan min dhikrin nuzuli na ambatan nuzulullah gaira mutakallifina lin nuzul amma ba ma cewa ba ma cewa me gaira mutakallifina lin nuzuli bi sifatil kayfiyya mu kallafa ma kanmu cewar bari mu bayanin sifar yanda Allah yake sauka ba ma wannan muhal sunna irin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin dai annabi lam yasif lana kaifiyatan nuzul ne bai siffanta mana ba wai ga yanda yake sauka da haka la nadri kaifiyatan nuzul li'annahu lam yasif lana kaifiyata qala akhbarana al-hakim abu abdullah al-hafiz qala haddathana abu muhammad as-sidlani qala haddathana ali ibn al-husaini ibn al-junayd qala haddathana ahmad ibn salih al-misri قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا مخرمة ابن بكير عن أبيه ها وأخبرنا الحاكم قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم ابن منكف قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يز يزعم يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول wannan malam ya ce ya ji Muhammad ɗan al-Munkadir ko ah, yana riya cewar ya ji daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana cewa ni'mal yawm yawmun yanzilu Allah ta'ala fihi ila sama'id dunya Allah na sauka zuwa saman duniya qalu aka ce wa ayyu yawmin dhalik wannan wata rana ce qalat ta ce yawmu arafa ana arafa warawat aisha radiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala an rawaito daga aisha ita ma Allah ya kara mata yarda yanzilu Allah ta'ala fi nisfi min sha'ban lana sauka tsakiyar sha'aban ila sama'id duniya laylan ila akhirin nahar dare zuwa karshen yini min al-gad fa yu'tiqu min an-nari bi adadi sha'ari ma'azi iktabul hajju wa yanzilu a rubuta yawa to shine wa yuktabul hajju wa yanzilu arzaq as-sana an za a rubuta alhaji wa yunzilu arzaqas sana arzikin shekara za a kaddara shi wala yutraku ahadan mala wato akwai abin da ban mamaki a kasan wai an kara kudin hannu talaka wai ke tsogun na ruwanka yanzu bar da shishigin talaka baka da ko naira me na kasa bakin an kara kudin hajji kai talaka ka yi fatan Allah ya hore maka za ka biya wannan kuɗin baka jin komai za ku wanda za su ji yanzu ba abin da suke ji ba su jin komai su kula na kuɗin su ji to kai ma kai fata Allah ya hore maka za ka ji ba tare da ka ji wani abu ba amma yanzu saboda bannan baki kana talakanka iri na amma kana ta wani kana ta wani wani wai hajji miliyan kaza kaza kaza kawo malam shiga da ma istighfari ma da yahimi to amma kai yanzu a lokaci katin ɗari ma na maganar ka amma dan an ce an ƙara kuɗin hajji me naka a ciki me naka a ciki shi mai kuɗin yanzu bai jin komai bai ma da an ƙara ɗan kai ma da kake zuwa sayan abu ka ja ƙara kuɗi dan baka da shi ne inda kana da shi zaka saba baka wani damuwa in kana da shi yasa kai fatan Allah ya hore maka komun tsadar abu in Allah ya hore maka hanyoyin gida kawai shi ke za ka yi abinka ba za ka ma ji cewar to ai kaza ya yi man tsada ka ci gaba da danna a sharga shugabanni na'am malam ya ce wala yutraku ahadan illa ghafara la wala yatruku ahadan illa ghafara la ba zai bar kowa ba sai ya gafarta mishi illa mushrika sai fa mai shirka aw qadi'a rahimin ko mai yanke zumunta aw aqan ko mai kuntatawa iyayen shi aw mushahina ko kuma wanda yake mai kiyayya kila wannan hadisin da ifi ne Abu Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad da san fitar shi ta hanyar Hajjaj ibn Arbat katibun na Musbah Rawi za ku yi tuna Hajjaj daga Yahya ibn Abi Kathir daga Urwa daga Aisha hadisin da yana da rauni Sheikh Al-Albani ma ya ba a fashi a cikin da'iful jami malam yace qala akhbarana أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة قال حدثنا جد الإمام أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل ابن علية إسماعيل كو ابن مقسم ابن إبراهيم ابن علية أنا ممكن جيبيس أنا تدمغن تشغى ونم علية علية أمه عن هشام الدستوائي ها قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا قال وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون الله أكبر يزيد بن هارون سبحان الله قال أخبرنا الدستوائي ها وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزائي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني حا قال الإمام وحدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي عن العوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار قال حدثني رفاعة ابن عربة الجهني قال صدرنا أي رجعنا كنكو وانصرفنا صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة من داو تارد من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة فجعلوا يستأذنون النبي فجعل يأذن لهم نعم إذن النبي النبي أنا باس إذني فقال النبي النبي يتشي ما بال شك الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيدي أشهد إن الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد يسدد أي يوفق أداتر دشي قابل ليك ديدي لكم كيوان أيكي yusaddad ba guluwi babu wata iyaka thumma yusaddad illa sulika bihi fil janna wa laqad wa'adani rabbi ay yudkhila min ummati al janna 70 alfan bighairi hisabin wala azab ai tunda mun ci darasin adabans ne ko ai ba an fassara musu ba tunda ba wai na darasi bane bi ake na dalibai na farko na yan kwastokin wala azabi wa inni la arju alla tadkhuluha hatta tatabawwa'u tatabawwa'u wa man salaha min azwajikum wa dhurriyyatikum masakinakum fil janna thumma qala idha madha shatr al-layli aw qala thulutha yanzilu Allahu ila as-sama'i ad-dunya thumma yaqulu la as'alu an ibadi ghayri man dhal ladhi yas'aluni fa'udiyah man dhal ladhi yad'uni fa'ujibah من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لبز حديث الوليد أنا حديثني إن شاء الله شما صحيح إمام أحمد يا فردشي بالتمام لابن ماجه بدأ لفظ دي إذا مضى شطر الليل تعنير يحيى ابن أبي كثير هكا الشيخ الألباني يا إنغان تشعر السلسلة الصحيحة بل قال الشيخ الإسلام wannan musannif kenan kaga shi ba zai faɗa ba kanshi haka ba kaga nan nasikh ne ko mai kwafewa ne ya faɗi wannan qala shaykhul islam tunda shi sabuni ba zai ce ma kanshi ba qala shaykhul islam kaga ba zai yi ba yawwa qultu falamma sahha خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم الله لعنا كثيرا ba da kenan malam yace falan masaha khabarun nuzul a inda ya inganta hadithin sabkar Allah daga manzansa to a qarrabihi ahlus sunna ahlus sunna sai suka tabbatar da wannan wa qabilul khabara suka karbi shi kuma hadithin wa athbatun nuzula suka tabbatar da cewar Allah yana sauka fi kulli laila nuzulan yaliqu bi sifatihi walam ya'taqidu tashbihan lahu basu kudirce kamantawa ba lahu ga Allah bi nuzuli khalqihi da sabkar halittunsa walam yabhasu an kayfiyatihi ba kuma su bincike ba akan wai ta yaya Allah yake sauka din domin kuwa if domin kuwa la sabila ilaiha bihal ba ta yadda za a ce a gane wannan wa'alimu suka san wata haƙaƙo suka tabbatar wa a takardu suka ƙudurta anna sifatin layi subhanahu wa ta'ala siffofin Allah la tushbihu sifatil khalq ba a kamanta su ko ba su kama da siffofin halittu kama anna zatahu wanda zatan Allah shi la tushbihu zawatil khalq so ta ba ta kama da zati na halittan Allah ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma ya ƙulul mushabbiha ga abinda mushabbiha masu kamanta Allah suke faɗa wal mu'attila da masu ɓata masu kofin Allah Allah ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma sannan kuma Allah ya la'ance su la'anta mai yawa malam ya cigaba da cewa wa qara'atu li abi abdullahi ibnu abi hafs al-bukhari wa kana shaykhu bukhara fi aslihi bila mudafa'a ce na karanta ga abu abdullahi ibnu hafs al-bukhari yace wannan shine malamin bukhara a zamanin shi bila mudafa'a ba wani sabani akan wannan wa abu hafs hadha wannan abu hafsin din kana min kibari ashabi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani kashi daga cikin manya-manyan ɗaliban Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani kala Abu Abdullah Abu Abdullah ya faɗa wani ne ibn Abi Hafsin kenan hada Abu Abdullah a'an ibn Abi Hafsin hada Abdullah ibn Uthman huwa abdan shehu Umar يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني ناجي محمد بن الحسن الشيباني ناجيوا قال حماد بن أبي حنيفة حمار بن أبو حنيفة يكي تشيوا قلنا لهؤلاء مكتي مودنن أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وبنجين كزيزو da mala'iku sahu sahu wa qawluhu azza wa jalla hal yanzuruna illa ay ya'tiyahum Allah kaga can ga ja'a ga almaji nan ga al-itiyan ay ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-gamami wal mala'ika fa hal yaji'u rabbuna kama qal shin ubangijin mu zai zo kamar yanda ya faɗa wa hal yaji yaji'ul malaku saffan saffa shin mala'iku za su zo sahu sahu suma qalu yace amma al-mala'ika amma mala'iku fayaji'una saffan saffa za su zo sahu sahu amma rabbu ta'ala amma ubangiji madaukaki fa inna la nadri ma ana bi zalika mu ba musan me yake nufi da wannan ba wala nadri kaifa kaifa ji'atu ba musan ba ya zizu fa qulna lahum sai muka ce musu inna lam nukallifkum mu ba ma matsa muku mu kallafa muku mu tilasta ku an ta'lamu kaifa ji'atuhu bace dole ku san yaya zai zo a'a walakin na haide mu nukallifukum muna tilasta ku ne an tu'minu bi maji'i akan ku yi imani da cewar Allah zai zo a ra'aytum man ankara annal mala'ika la taji'u saffan saffa ma huwa indakum wanda ya yi musu mala'iku za su sahu sahu ma huwa inda kun wani na a wajen ku qalu suka ce huwa kafirun mukaddib wannan kafiri ne kuma mai ƙaryata ayar qur'ani ce kuma ma ya jaharu bi ayatina illal kafirun qulna baka ce to fa kadhalika man ankara anna Allah subhanahu la yajibu huwa kafir mukaddib haka dai duk wanda yake musun Allah madaukakin wanda yake mai tsarki ba zai zo ba yana inkarin Allah la ya ji'u wannan ma kafiri ne kuma mai ƙaryata ƙur'ani ya ƙaryata aya kai tsaye qala abu abdullah abu abdullah ya faɗa ibnu abi hafsin al-bukhari ya faɗa fi kitabihi ke zakara ibrahim ibn al-ash'ath ibrahim dan al-ash'ath ya ambata qala yace sami'tu al-fudaila ibn iyad ce naji al-fudaila ibn iyad yana cewa idza qala lakal jahmi idan jahmi ya ce maka ana la u'minu bi rabbin ni ban imani da ubangijin da yazulu an makani yana gushuwa daga inda yake eh la u'minu bi rabbin yazulu an makani ni ban imani da ubangijin da yake gushewa daga inda yake faqul kace anta kai ana u'minu bi rabbin yaf'alu ma yasha ni ina imani da Ubangijin da yake aikata abin da ya so, ni kuma ka jina, eh ka jina nake imani da shi, tunda kai ne za ka yi imani ba da Ubangijin da yake gushewa daga inda yake. To fa qul anta ana uminu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Wannan shine raba gaddama kenan. To wannan kenan insha Allah anan za mu yi birki sai mu tashi wujub na al-ittiba wa tark al-ibtida insha Allah cikin darussa da su biyo baya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله